بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المحتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يوم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك فادواء أشهد أن مسلاتي من البركة يومنا لهدي 23 ga watan biyu watan safar hijirar annab muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara 447 a cikin wannan masallaci masjid sahaba domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai suna kitabu tauhid na wannan babban malami a sheikh muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi inda za mu tashi bab fadlis tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub babi mai karantar da mu falalar tauhidi falalar tauhidi da abun da tauhidi yake karkarewa na zunubi tauhidi yukaffiru dhunub wannan babu yana da muhimmanci sosai kamar yadda littafin karan kansa ya kunshi ahammiya mai girma mai yawa saboda littafi ne wanda yake karantar da mu kadai ta Allah subhanahu wata'ala fil ibada duk lokacin da bawa ya samu kansa mai tauhidi to ya samu rabo mai girma fada fawzan azima wanda ta'arifin tauhidi kamar yadda bayani ya gabata shine ifradullah ta'ala bil ibada ma'ana kadai ta Allah a cikin bauta ifradullah kadai ta Allah mutum ya bi Allah shi kadai shi ake nufi da at-tauhid wa qaulillahi ta'ala fadan Allah madaukakin sarki allazina amanu waɗanda sun kai imani wa lam yalbisu imanahum bi zulm basu tuda imanin su ba da zalunci Allah ta'ala yace ulaika lahumul amn waɗannan su ne ke da al'am ya'ani aminci da kuma falala a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu kenan wagga aya a cikin suratul an'am karara tana nuna muna waɗanda suke da aminci a duniya da lahira su ne waɗanda sun kai imani ba su haɗa imani da zalunci a zulmu huna a shirk kamar da annabi ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ayar ta sabka sahabbai sun kace ya nabiyallah ayyuna la yazlima nafsa cikin mu akwai wanda bai zaluntar kansa suna tunanin nan da Allah ya ce walam yalbisu imanun bi zulm ana nufin zaluntar kai kamar yin zunubi sun kace cikin mu za a samu wanda ba zai yi zunubi ba annabi ya ce laita kamata zunnun ba ho yadda kuce tunani ne ba abunda ake nufi da zulmu huna ita ce shirka ina Allah ya yi gaman ya ɗoci ma'ana alwashi ga duk wanda ya mutu da tauhidi to yana da aminci fi duniya wal akhira fassarar aya ta kaice allazina amanu waɗanda sun kai imani wa lam yalbisu imanahum bi zulm ba su hada imanin su ba da shirka ba su yi shirka ba sun mutu akan imanin ula'ika lahumul am Allah ce ire-iren waɗannan mutane suna da aminci a duniya suna da aminci a lahira wa hum muhtadun kuma su ne shiryayyu an ubadata bin samit qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man shahida an la ilaha illallah an karbo hadisi daga ubada dan samit Allah ya kara masa yarda yace annabi yace duk wanda ya shaida Allah ilaha illallah ba abun cancanta da bauta da gaskiya in ba Allah ba wahdahu la sharika la wanda shi kadai ne baya da abokin tarayya ya shaida wa anna muhammadan abduhu cewa muhammadu bawan Allah ne wa rasuluhu kuma manzonsa ne wa anna isa abdullah ya tabbatar ya shaida isa bawa ne na Allah ba dan Allah bane kuma ba Allah ne ba wa rasuluhu kuma ya shaida isa munzo ne na Allah ba shine Allah ba wa kalimatuhu kuma ya tabbatar isa kalima ce ta Allah ita ce kun inna matsala isa inda Allah ka matsali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun shine kalimatuhu kalima ce ta Allah da Allah ya kaddarta za a halittar isa da wannan kasance mutum ya kasance mutum ya imani da haka alkaha wanda ya jefar da ita ila maryam zuwa ga maryam lokacin da ya aiki mala'ika jibril maryam ta hita tana cikin halin kakanikai waɗansu malumai sun ce ta ga jinin al'ada da mata ke gani shi yasa ta hita cikin wannan masallaci na kudus sai ga ɗan aikin allah annabin allah jibril a takaice da ya zo kai tsaye ba kowa a daji ba kowa ta ce ina neman tsari ga Allah in ka kasance mai tsoron Allah dan Allah ka kauce min a hanya in kunta taqiya kai tsaye jibril ya ce mata inna ma ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman taqiya maryam ta shiga cikin dardar ta ya zan samu da ban yi arme ba kuma ba a cikin rayuwata walam aku bagiya ala kadhalika qala rabbuki هو علي هين ولنجعله آية منا ورحمة منا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا cikin yarjejeniya Allah ta fahamalathu sai ta soki wannan ciki shine kalimatuhu alqaha ila maryam wadan sun ce buta ne kawai jibril yayi a bangaren ganan da ya buta wannan sako da Allah ya bashi cewa kalimar kasance mutum a cikin na maryama to mutum ya yi imani da haka wa ruhun min kuma mutum ya yi imani cewa isa rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta nan ne yan bid'a sun ka karkata minhu daga minkin nan sun ka ce minhu ai isa wani bangare ne wani sashe ne daga zatin Allah ta'ala Allahu azzali dan shi sun ka ce wa isa dan Allah ne saboda an ce minhu ya hito ne daga Allah wani bangare ne da Allah ya hidda da zatinsa ya ya yi ɗansa malumman sunna suna fassara wa ruhun min ai rai ne daga cikin rayukan da Allah ya halitta an yi minhu idafa zuwa ga Allah saboda idafa ce wadda take na girmamawa kamar ɗakin Allah kaga duk masallatai ɗakunan Allah wa annal masajida lillah sai Allah ya idafar harami ya ce ɗakinsa ne falyabudu rabba hadhal bait kaga ya jingina ɗakin zuwa gare ta dan ya nuna girman wannan ɗaki naqatullah sabuwar Allah kasanto duk dabbobi na Allah ne ya jingina zuwa gare saboda ya nuna wannan taguwa tana da mu'jiza tare da ita kenan wa ruhun min wani rai ne daga cikin rayukan da Allah ya keɓance ya halice su mutum ya shaida wal jannatu haq aljanna gaskiya ce wan naru haqqun huta gaskiya ce to duk wanda ya shaida akan haka in ji ubada cewa annabi ya faɗa adkhalahu Allah aljannata Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal bisa abun da ya kasance na aiki ya'ani komi karamcin aikinsa in ya mutu akan haka isa ba dan Allah ne ba isa ba Allah ne ba bawan Allah ne manzon Allah ne annabi bawan Allah ne manzon Allah ne akwai aljanna akwai wuta in ya mutu akai zai shiga aljanna wannan shine hadisi akhrajahu yani al-bukhari wa muslim sun fitar da shi wa lahumu fi hadisi itban ya kasance ma al-imam bukhari da muslim cikin hadisin itban fa inna allaha annabi ce lalle Allah harrama alan nar ya haramta mahuta man qala la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah yabtaghi bi zalika wajha Allah yana nema da wannan faɗa fuskar Allah yani yardar Allah ya faɗi la ilaha illallah kawai dan neman yardar Allah to Allah ya haramta mahuta duk wanda ya mutu akan wannan kalima ya rayu a kai ya san ma'anarta ya yi aiki da ma'anar وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال موسى عليه الصلاة والسلام النبي الله موسى يتي يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به ya Allah ka sanar da ni wani abu wanda zan ambatonka da shi wanda zan roƙonka da shi qala qul ya musa la ilaha illallah sai Allah ya ce ya musa ka faɗi la ilaha illallah shine abin da zan sanar da kai qala ya rabbi kullu ibadi yaquluna hadha musa ya ce ya Allah duk bayinka suna faɗin la ilaha illallah yana son a bashi kalima wadda ba wanda ya santa qala Allah ya ce ya musa لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري da a ce sammai guda bakwai da halittun da suke cikin sammai da waɗanda suke rayar da sammai mala'iku da tsuntsaye sai Allah ce gairi banda ni dalili ne da ke nuna Allahu fi sama saboda ya istisna ya ce da duk abun da ke cikin sammai banda ni wal azina saba da kuma katsai guda bakwai nan bai ce gairi saboda ba ƙasa Allah ya ce ba عقيدة أهل السنة والجماعة الله في السماء بذاته وهو في كل مكان بعلمه أما ينا كو إنا دا علم أما بذاته ينا سم استوى على عرشه يا ديديت أكن العرش استواء يليق به ديديت ود تداتي دشي سبحانه وتعالى كودا أنت بيك إنا الله كشي في السماء akwai adilla nusus na hadisi da qur'ani kuma adilla na hankali ko kahiri in yana addu'a ina hankalinsa yake yaro karami da bai san Allah ba in yana addu'a ina yake mai da hankali ina ake tara hannu in ana addu'a kenan hankalin mai hankali yana nuna mai wanda ake roko ba kasa yake ba ba a taba ganin mai addu'a yana lalabe inda bai san Allah yake yayi haka yayi haka ya sallabu a hankalin mai addu'a yana sama aqida ce ta ahli sunna wal jama'a kenan Allah maɗaukakin sarki yace da duk abun da ke cikin sammai da nauhinsu da mala'iku da duk abun da ke cikin ƙasai fi kiffatin ya kasance suna ɓangare na ma'auni wala ilaha illallah fi kiffa a kawo la ilaha illa a ɓangaren ma'auni ɗaya malat bihin na la ilaha illallah annabi ce la ilaha illa za ta rinjaye akwai hadisin bitaka hadisin da maluma hadisi sun ka fitar da shi suna bushara ga ahli sunna duk wanda ya mutu da tauhidi to dan aljanna ce wani bawa annabi ya bada labari zai zo da tulin zunubi takardu masu yawa ɗaiɗai haɗari ba ɗaya tiswa tis'una sijilla nauyi gare su duk zunubi ne ma'asu amma bai yi shirka ba sai a ce je a auna ma ya ce Allah bai kai awo ba saboda wanga zunubi na ne na yarda ni na aikata sai Allah ya ce mata kana da wani kyakkyawa a wurinmu sai Allah ya ce a bashi wannan aikinsa annabi ya ce sai a fiddo masa wata takarda dan shi maluman hadisi suke kiran hadisi da hadisil bifaqa kamar kati ne karamin kati wanda a rubuce la ilaha illallah aikin da yake nan ya tabbatar bai dace a yi bauta ga kowa in ba Allah ba shine aikinsa an ce je ka ga takarda je a yi ma awo ya ce a wagga karamar takarda an ka ce je dai a yi awo yana zafkuwa wurin awo sai a ɗora zunubansa yana ɗarɗar zuciya a buge sai a kawo bito haka karama ana saka ta a sikeli famalat bihin na la ilaha illallah sai a ce to je ka aljanna shine ma'anar babi at-tauhid yukaffiru dhunub tauhidi na karkare zunubi Allah ya ɗauki alkawali babin da ya gabata bai azabtar da wanda ya mutu bai yi shirka ba shine aqida ta ahli sunna kaddai ka mutu da laihin wani haƙƙin wani in kan mutu babu haƙƙin Allah a kanka ka tabbatar masa tauhidi to Allah zai lullube ka da rahamarsa Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi wannan hadisi maluma hadisi sun ce yana da rauni hadisi ne da'if amma ma'anarsa ta inganta ga ma'anar mun ka hadisul bitaka la ilaha illa tahi komi girma saboda la ilaha illa Allah ya halitti sammai da ƙasa yayi aljanna yayi huta ya aiko annaba dan a tabbatar da rububiyarsa a tabbatar shi kadai ke bauta shi kadai yayi halittu kuma a tabbatar da uluhiyya cewa Allah kadai ake bauta ma subhanahu wa ta'ala amma hadisin da'ifi mai rauni ne sai dai ma'anarsa ta inganta in ka ce la ilaha illa ta hi komi nauyi ka yi daidai saboda kana da hadisai masu karni wanda ke nuna haka wali tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'in kinsa yana da irin wannan hadisi wa hassanahu an anas imam tirmidhi yace hadisi ne hasan daga anas dan malik samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabi yana cewa anas shine khadim na manzo Allah shekara goma yayi aiki gidan manzo Allah duk labarin gida sai hadisan anas dan malik da iyayenmu matayen manzo Allah ba a taba tsawata ma anas ba tsawon shekara goma gidan manzo Allah duk da laifin da yake saboda yawan hankurin manzo Allah bai taba yi ma anas faɗa ba Allahu akbar Allah ya kara masa yarda Anas ya ce, Na ji annabi yana cewa, ƙalallahu ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, irin wannan a hadith ana ce musu hadithun rabbani ko hadithul kudusi, saƙo kai tsaye daga Allah. ƙalallahu ta'ala, ya bani Adam, ya kai ɗan Adam, lau a taitani bi ƙurabil ardu khabaya da za ka zo min a lahira da ciko na ƙasa na zunubi. Da a ce zunubinka gwargwadon girma da faɗi na ƙasa duka zunubinka ne sun malakaita ni la tushrik bi shay'a sannan ka haɗu da ni baka haɗa ni da wani ba la'ataituka bi qurabiha maghfira ni ko zan zo ma da irin wannan ciko na gafara ya'ani gafartu laka zan gafarta ba Allah da kansa ya gai hadisi ne kuma sahihi yace ma annabi ka gaya ma ɗiyan annabi Adam duk girman zunubin da bawa ya zo ba shirka ba ba bid'a ba ba kafirci ba ba munafinci ba to in ya mutu da tauhidi ana sa rai ya samu gafarar Allah dan shi ahli sunna wal jama'a sun tafi akan duk wanda wani zunubi ne ya aikata daga cikin manya-manyan zunubai kuma ya tabbatar da laifi ne bai halatta laifin ba bai furuta cewa a ai shan giya halal ne saboda in ka halatta haram kafin kafir a ya aikata haram da itikadin ce wallah haram ne yana sallah bai shirka bai bokanci ya mutu to za a yi mai sallah kuma in ka zo ta'aziyya za ku ce Allah ya gafarta mai yana karkashin mashi'a na Allah amma wanda ya mutu akan shirka kuma ya samu hujjoji bayyanannu ba a yi masa sallah ba a nema masa gafara in an zo ta'aziyya ba a ce Allah ya masa gafara kenan tauhidi yana da falala jama'a mu yi ƙoƙari mu samu tauhidi mu kusanci malumai da almajiran ilimi masu kira zuwa ga sunna don mu rayu akan tauhidi kuma mu yi da rayuwar mu akan tauhidi Allah ta'ala ya tabbatar da mu kenan za mu ɗoka kaɗan kaɗan bi iznillahi ta'ala saboda gan mu ja lokaci da yawa mako na sama sai mu shiga fihi masail masail na cikin wannan babi za mu ji malam zai ta mana waɗannan masa'il insha Allah za mu koma ɓangaren zabarmanci bi iznillahi ta'ala alhamdulillah summa salatu wassalamu ala as'adin nabi